أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد إن شاء الله قرأتم من وانا لتافينا عشر يا زام تاشد عند مكوانا زام تاش حرف التائي yace da'atka nufusun da'i'atun naqiyatun taribta wa lam tahsul ladayka bugi bugayyatun tumannika nafsun liddawa'i aqiyatun tawanaita hatta laysa fika baqiyatun waha anta lam tasbut wa lam tatasabbuti da'atka nufusun da'i'atun naqiyatun nufusun rayuka da'i'atun masu biyayya wa Allah naƙiyatun tsarkaka zaɓaɓɓu ta atka sun tsere maka baka je ka bi su ba irin waɗannan rayukan sun tsere maka sun tafi sun barka tarifta walam ta hasalla dai ka bugayyatun tarifta da ka ƙi bin irin waɗannan rayuka masu tsoron Allah masu ayyuka na gari na kirki ka ƙi bin su ka je ka haɗu da su tarifta sai gashi kayi asara bugayyatun ƴar ƙaramar bukata ma walam ta sulla dai ka ba tabbata ba gare ka ba abin da ka samu tuman ni ka nafsu liddawa ya kesin tuman ni ka nafsu nafsun ranka tuman ni ka kullun tana ta saka kwaɗayi cewa za ka samu kaza za ka samu mukami iri kaza za ka za ka samu abu kaza shine nafsun rai tuman ni ka tana ta maka burin abubuwa na kwaɗayi aqiyatun gashi mai tsananin kine liddawa'i ga magani ba ta san gaskiya ba ta san wa'azi tawanaita kana ta jinkiri na ibada hatta laysa fika baqiyatun har ya zama laysa fika baqiyatun baka da saurin hankali a jikinka saboda jinkirin ibada faha anta to ga ka kai lam tasbut baka tabbata a duniya ba wa lam tatasabbati kuma ita ma duniyar ba tabbata za ta yi ba ita ma duniyar ɗin ba za ta tabbata ba kai ma ko ba za ka tabbatan ba. E, ta ikta bi aqawatin haramin alikitaha tuqadir nafsin an hudaha zalaqtaha tura'i nafusan bil kalami salaqtaha la yaqaz falid dunya allati kad aliktaha aqaribu bainin baina jambai ka dabbati ka ikirta bi akawatin ka ci ka koshi bi akawatin haramin da abinci cika irin na haram a likita wanda kake tsananin son su amma kan asalin kalmar alaka shine kamar dan farawa rataye abu to ita ma soyayya ana ce mata alaka ana cewa abu alik ta ikita ka ci ka koshi bi akawatin haramin da abinci na haram a likita da kake tsananin son sa tukaɗiru nafsin kana bujirewa rai tukaɗiru nafsan kana bujirewa ranka an hudaha e zalaqtaha da ka kore ta an hudaha ga barin shirya shine tukaɗiru nafsan an hudaha kana ta kawar da ranka an hudaha daga bin shirya zalaqtaha da kake kore ta ka ci ka tsaya kai abin kirki tura'i nufusan bil kalami zalaqtaha tura'i nufusan tura'i nufusan kana ta aikata abinda zuciyarka take so tura'i nufusan kana ta aikata ayyuka irin na san ranka sallaktaha da kake cutar da wannan ran naka bil kalami da maganganu eh ko kuma tura'i nufusan kana ta ayyuka na kare ranka salatta da kake cutar da wannan ran naka bil kalami da magana ta yakkas ka faɗaka falid duniyar lati adi alattaha eh ta yakkas ka faɗaka falid duniya ya tabbata ga duniya allazi kada aliktaha wanda kake tsananin santa a qaribu baini akwai kunamu na rabuwa baina jambaika da suke tsakanin haƙarƙarinka dabbati suna ta tafiya yaya kake gani aka ce ga kunamu akan mutum ai cizon babu wahala ko a wata riskan kuma suka ce a ƙaribu baina baina a ƙaribu baina baina a wata nuska ɗin amma a wannan nuska tamu a ƙaribu baini kunamu irin na rabuwa da masoya baina jambai ka tsakanin hakarkarin ka dabbaci suna ta tafiya kaga ko da lokaci za su iya harban ka kenan za a iya rabuwa da masoya tahumu ala fi'ilin yazlika sabuhu tawahu idza ma halla malaka dabuhu talihta bi abin zambi malaka raf'uhu turasuka maksurun ala nasi naf'uhu wa ma fihi lis-su'ali miskala habbati tahumu ala fi'ilin tahumu kana ta kewayawa ala fi'ilin akan aikin da saf'uhu mangarin wannan aikin ya zulluka zai kaskantar da kai shine saf'uhu mangari nau'i ne na duka a daki mutum ta keya duka ne wanda za a yi kamar mari ne amma ta keyar mutum za a dake shi sai a tura shi shine mangari sab'uhu mangari mu dai a Hausa muna ce masa mangara mangara shine a daki mutum ta keya a tura shi kuma shine tahumu kana dimuwa kana ta kaiwa da komowa ala fi'il akan aikin da sab'uhu mangarin wannan aikin ya zilluka zai kaskantar da kai sawahu idza ma halla sawahu halakar wannan aiki mara kyau din idza ma halla idan ta sauka malaka dafuhu baka da wanda zai tunkuɗe maka wannan halakar talihita ka halaka bi ib'in da nauyi bi ib'iz zambi bi ab'iz zambi da nauyi irin na zunubi malaka rafuhu da baka da mai daga maka shi dauke maka shi turasuka kayan gadinka gadanka naf'uhu amfanin wannan kayan gadon makasurin takaitacce ne alal nafsi ga ranka saboda da ka tafi ka bar su shikenan kai taka ta kare da ma kana da rai kayi abin da ya kamata wa ma fihi misqala habbati gashi kuma wa ma fihi baka bayar ba misqala habbati kwatankwacin kwaya lissu ali ga masu bara baka ba masu bara ba kuma gashi ka tafi kuma bashi da wani amfani a wurinka taru mukalan auban wa fihi ikhaqatun tura laka fihi kulla waqtin izaqatun tazunnu dawaman ma laysa fihi izahatun tunada wa malin nafsi fika izaqatun walau saraka shaytanu asgat wa labbati tarumu khalan kana neman abinci mai dadi amma kalan shine kala shine kamar ciyawa wacce take danya tarumu kalan kana neman abinci mai dadi auban mai yawa wa fihi izakatun gashi kuma alhali wa fihi izakatun kuma abincin bashi da yawa abincin dan kadan ne eh wa fihi izakatun gashi kuma alhali wannan abincin dan kadan ne turalaka fi kulli turalaka tura izakatun ko da yaushe ana nuna maka tura izakatun ana ganin kewayawarka fi a cikin wannan abin kulla wakacin kowane lokaci. Ta zunnu da bama, laifafihi izakatun, ta zunnu kana tsammanin, laifafihi izakatun, tafiya ba ta kasance a cikin wannan abin ba dawaman a dawame, kullum tsammani kake wannan abin ba za ka rabu da shi ba. E, ta zunnu kana tsammanin, laifafihi izakatun babu tashi. izahatun kai izahatun babu tashi ko kaura fihi a cikin wani abu tunada gashi ana ta kiranka ana maka wa'azi wama isakatun gashi baka kasance mai sauraro ba wama isakatun ba sauraro lil nafsi garan ka fika a cikin ka baka sauraron wannan wa'azin walau saraka shaytanu amma da shaytan zai ihu yayi kururuwa ya kira ka asgat sai ka karkata zuwa ga shaidan walabbaci kuma ka masa mara ba in ayyuka na alkhairi ne aka kira ka kaki amma in shaidan ya kira ka sai ka karkata ka je kai ta aikin shaidan turidu salahan summa taba'ata mangawa tarudu salahan tabi'an subulan nawa tazummu la'inan summa tadalibu ma hawa tamuddu ila ma la yahillu yadal hawa fashillat wa ma muddat ilayhi wa tabbati turidu salahan gashi kana so wai salahan kai aiki mai kyau sun matatba'u sannan kana bin mangawa wanda ya bata aiki mai kyau kake so kai kuma kana biyayya wanda ya bata shine shedan kaga dole irin aikin zaka yi tarudu misalan gashi kana so ka sadu da ayyuka na alkhairi tabi'an amma fa kai kana mai bin subulan nawa hanyoyi na nisanta ga bautar Allah kaga ba zai yi ba tazummu la'inan kana zargin la'antacce shine shedan summa tadlubu amma kana neman ma hawa abin da shedan din ya tara in an ce shedan ka ce la'anatullahi kai kuma duk wasu ayyuka na shedan din su kake yi kake so ta muddu kana miƙa hannu ila ma la yahillu yadal hawa ta muddu yadal hawa kana miƙa hannun son zuciyarka ila ma la yahillu zuwa ga abin da bai halatta ba abin da bai halatta ba shi kake so fashullat to a yankwanar bima muddat abin nan da ka miƙa ilaihi zuwa ga wannan hannun son zuciyar wa tabbati a tabar da wannan hannun tuzahidu fi duniya wa tazharu saminan tasurru tasattaru wa dayyanu yazharu kaminan tadayanta fi duniya satusbihu qaminan taqulu muhibbun summa tusbihu aminan jahilta fa ahlul kawfi ahlul mahabbati tuzahidu fi duniya kai zuhuda a cikin wannan duniya a tuzahidu fi duniya kana bayyana zuhuda a duniya karan da kawai kamar ku mutanen Allah ne shine tuzahidu fi duniya kana nuna zuhuda a duniya kana cewa kai mutumin Allah ne wa tazaharu gashi kana bayyana saniman mutum kosashe shine saminan mutum wanda yake kosashen mutum mai kiba komai ka samu ka ci tasurru kana ta ɓoye munanan ayyukan kawai kar mutane su gani wadda ya shi kuma Allah ya zaharu yana bayyana da kaminan duk abin da yake a ɓoye da ɗayan tafi duniya ka ci bashin mutane a duniya ka ci kayan wancan baka biya shi ba ka ci kayan wancan baka biya shi ba satus bihu baminan da sannu fa zaka wayi gari baminan kana mai biya a lahira ta qulu muhibbun gashi kai kana cewa kai masoyin Allah ne summa tusbihu sai gashi kuma ka waye gari aminan kana amincewa da makircin Allah kana ganin cewa ba abin da ma za a yi in an je lahira ma ba abin da zai faru kana nan kai mutumin Allah ne kuma kana amincewa makircin Allah kana ganin cewa ba abin da ma za a yi shine fala yamunu makarullahi illa alqaumul kafirun jahilta gashi kai jahilci baka sani ba fa ahlul kaufi mutanen da suke tsoron Allah ahlul mahabbaci to sune masoya Allah wanda suke san Allah wanda masoyan Allah to suna tsoron Allah. Tagarruka nafsun la turaqibu illaha takilta alaiha wa lam talu illaha tanabbah wa kun man tallaha hina allaha ta'arrad li habbati rida fala allaha yafi'u alayka ruhu min habi habbati tagurruka nafsun la turaqibu illa tagurruka nafsun nafsun ranka tagurruka tana yaudararka la turaqibu baka kiyaye illaha alƙawarin ran ba tunda kai alƙawari cewa in ka zo zaka bauta wa Allah ran ce take yaudarar ka kuma baka kiyaye alƙawarin ta takilta alaiha ka dogara a garan naka abin da take so wahaya lam talu eh takilta alaiha ka dogara akan ta wahaya ita kuma ran naka da son zuciyarka lam talu ba ta takaitawa illaha wajen adawarta tatacciyar mai gaba da kai ne kuma kai ka dogara da ita ka mika mata komai naka shine takilta alaiha ka dogara da ita wahaya ita ran naka lam talu ba ta gajiyawa illa wajen nuna maka adawa tana ba to ka ka fada ka fa kai dan uwa wa kun ka kasance man tallaha wanda yake kayar da ran shine Allah lokacin da ya soke ta ka kasance daga cikin mai kayar da ranka ka turmuza ta tafi yadda ya kamata ta'arrab ka bujiro lihabbatin ga iska lihabbatin rida ga iska irin ta yaddar Allah ka taho ka tari iska ta yaddar Allah shine ka rike bayan Allah na kirki fala Allah ta yiwu ya fi'u alaika ruhu an ruhu ranka ya fi'u alaika ya dawo zuwa gare ka min ha saboda taran wannan iskar yaddar Allah da kai bi habbati ta dawo maka da hali mai kyau ta'allam milakan nafsi ka haraji mu'iha, tawalin wa shaiɗanin wa hubbishi mu'iha, tari ita fala ainin turabihu mu'iha, turidu minal ajafani su hadi mu'iha, wa narul hawa bainal jawani shi shabbati. To, a nan zai sake baka karatu wannan baitin da zamu karanta yanzu yana da alaka da tun daga farkon littafin nan gaba ɗaya yana da alaka da su shin mutum aka ce ya zama mutumin Allah shin ya zauna buci buci bai ci ba bai sha ba shi da cewa mutumin Allah ne shin ya kashe dan din makami zaka ɗauka da sanda da sauran ka je ka yaki shedan to shine zai gaya maka ta'allam yace fa ka sani fa milakan nafsi rinjayen rai a ce ga ka rinjayi ranka ka mallake ta kaharu jumu'iha shine ka rinjayi taranta ita ran ba ita kadai bace in ka ji an ce nafsu to wasu abubuwa ne fa da suka suka zama nafsu in ka yaki ɗaya baka yaki ɗaya ba akwai matsala in ka yaki wancan baka yaki wancan ba akwai matsala in ka rinjayi wancan baka rinjayi wancan ba akwai matsala shine ta'allan fa ka sani malakan nafsi rinjayen rai ko ka ce mallakan zuciya kahara jumu'iha shine ka rinjayi rundunar ta gaba ɗaya to bari ka ji rundunar tawani farko shine jinkiri kace ai abubuwa he gobe zami sai jibi zami sai gata zami sai baɗi sai sati hmm. to shikenan haka shikenan har lokaci ya zuce ba ai ibadar ba tawani shine jinkiri na ibada wa shaydanin da kuma shaydan wa hubbu shumu'iha da kuma san abubuwa na wasa na duniya shine shumu'iha san abubuwa na wasa na duniya to waɗannan abubuwan su ne rundunar shaidan su ne rundunar nafsu tare ita ka cika cikinka da abinci fala ainun tura bi humu'iha fala ainu babu wata rai ta tura da ake ganin ta bi humu'iha da zubar da hawayen wannan idan turidu min al-ajfani turidu min al-ajfani turidu da ake so saha dumu'iha zubar da hawayenta min al'ajfani daga idanuwa hawayen da ake so ka zubar daga idanuwa ba a ga kana zubarwa ba wa narul hawa eh eh wa narul hawa eh tar'ita yawa tar'ita fala ainun turabihum ya tar'ita ka cika cikinka da abinci fala ainun babu wata rai tura da ake ganin tabihumu iha da zubar da wannan hawayen turidu kai dan uwa abin da kake tsammanin zubar da hawayen da aka ce kai kai kuka na tsoron Allah kai tsammanin da ido shine turidu kana tsammanin sahadu iha zubar da hawayen wannan raminal ajfani daga wannan kwayar idanuwan naka ne a'a in aka ce kukan tsoron Allah ba ana nufin kai kuka da wannan idan naka kai hawaye ba a kuka na zuciya ake so kai wa narul hawa ita wutar wutar san zuciya shabbaci ai ta kunnu ne bainal jam bainal dudu'i bainal jawanihi tsakanin tsakanin hakarkarinka ai san duniyar ma a zuciyarka kake san duniyar saboda haka in za ka yi kukan ma a zuciyarka za ka yi kuka ina fatar an fahimta kaga wannan yana na cewa ba abinda mutane suke gani na zahiri ba shine tsoron Allah ba ba wai ka zauna daba daba shine tsoron Allah ba in ka zauna kaya cikin dukun dukun ai ita ma san duniyar ba a zahiri take ba a zuciya take saboda haka zuciyar ya kamata ka fara gyarawa tahishta allazi yafna wa tamri mufarradan tariman ila qabrin gariman musharradan tahayya lil ukra zalilan mujarradan tamutu in dalal madafa yadurrada tusibuka hatman wasalat aw agabati tafishta tafishta allazi yafna ka tara tafishta ka tara allazi yafna abin da zai kare shine kayan duniya wata mubi sai ka tafi zuwa ga kabarin ka mafarradan kai kadai ba komai tariman ila kabari ana mai jefa ka a cikin kabari shine tariman ana mai jefa ka ila kabari cikin kabari gariban ga ka kai bako musharradan kana abun korewa duk in ka kalli tsarin mutuwa kamar haka ce ta hayya alil ukura kai shiri kai sanadi lil ukura saboda gidan lahira zalilan domin ka je lahira din kai fa makaskanci ne lokacin da ka mutu zalilan za ka koma makaskanci ka zama gawa mujarradan kuma abin tsiretawa komai naka yi an cire an barka da iya wannan fararen kayan ta mutu mutuwa fa za ka yi ya kai dan uwa wa in ɗalal mada ko da ku tsawon rayuwarka wa in ɗalal mada ko da fage ya tsawaita shine rayuwarka ta yi tsawo fa yadin rada to fa mutuwa fa za ka yi shine fa yadin rada za ka faɗa ne hannun mutuwa tusibuka hatman wanda yadin rada dinnan hannun shi hannun halakan nan mutuwa tusibuka za ta same ka hatman dole ba makawa wasalta ta sadu da kai da wuri au a gabbaci ko kuma ta yi jinkiri ko ta zo da wuri ko ta yi jinkiri to dai dole tafiyar za a yi tagafal tafi aswa bi aishin ta ulluha tabinu lakal ayatu summa taghulluha turaqib nafusan la yahulu kasalluha tawalat wasayas salihin wa kulluha shifa'un walakin nan nufusi ta'abbati tagafalta kayi rafkanuwa fi aswa bi aishin a cikin tufafi na rayuwa mai daɗi ta ulluha da kake ɗinka wannan tufafi na rayuwa ɗin tabinu lakal ayatu al'ayatu alamomi na mutuwa tabinu laka tana ta bayyana a gare ka summa ta gulluha sannan kuma sai kake ta ha'intar ta mutuwar gashi ta bayyana ka gani sai kace na kamar ba gani ba shine summa ta gulluha sannan sai kai ta hakka ta ha'intar ta shine gululi gululi shine ha'inci abu ne kayanka ne kai ma akwai naka a ciki da na jama'a ba a raba ba sai ka zo ka ɗiba to shine gululi shine shi yasa Qur'ani ya ce wa man yagalul ya ci ma galla yawmal qiyama summa tagulluwa sannan sai ka rika ha'intar wannan alamomi na mutuwar karka ganin kamar babu su turaqibu nafsan gashi kana ta kiyaye ranka eh turaqibu nafsan kana ta kiyaye ranka abin da ranka take so la yahuluka sulluha sulluha kubucewar wannan abin la yahuluka baya baka tsoro kana ta tara abin da cewa fa kodo lokaci zai iya rushewa kuma rushewan baya baka tsoro shine turaqibu nafsan kana ta kana ta gyara kana ta kula da abin da zuciyarka take so sulluha kuncewar wannan abin a neme shi a rasa lokaci guda la ya hulu ka baya baka tsoro tawalat wasayar salihina tawalat ka bibi wasayar salihina wasiyar da bayin Allah na kirki suka yi wa kulluha dukkan wasiya ta bayin Allah mutanen kirki shifa'un waraka ce walakin nan nufusu nufusu sai dai farayukan mutane ta abbaci ba sa son wasiyoyin bayin Allah amma kuma bin su bin bayin Allah nan shine zaman lafiya kuma mutane ba sa so wallahu a'lamu